الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna takwas ga watan muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da shida ga watan takwas a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine kasa ɗinmu na arba'in da bakwai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shuruɗuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin Muhammad ibn Sa'id ibn Raslan hafizahullahu ta'ala idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin annaqidur rabi' abinda ke warware kalmar shahada na hudu wanda mun karanto aya da take cikin suratul tauba da Allah maɗaukakin sarki yake cewa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah yahudawa da nasara sun riki malamansu a matsayin alloli koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala wal masiha ibn maryama kuma sun riki annabi isa dan maryam a matsayin mahalicci wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida Allah ya ce ba mu umarce su ba face su bauta wa Allah ƙwaya ɗaya tilo la ilaha illa huwa babu abin bautawa bisa cancanta da dacewa sai shi subhanahu amma yushrikuna sarki ya tabbata gare shi gabarin abin da suke masa shirka malam ya ce fasammahu shirkan kaga Allah maɗaukakin sarki sai ya kira wannan aikin nasu a matsayin shirka da haka fallazi yusawwi baina hukumin lahi wa hukumi ghairihi wanda yake haɗa tsakanin hukuncin Allah da hukuncin da ba na Allah ba yana daidaita su wajen matsayi wa yaqulu yakan ce huma sawa'un da hukuncin Allah da hukuncin da ba na Allah ba daidai suke kafirun wannan kafiri ne in ji malam muhammad ibn sa'id raslan allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da shi a aljanna to sai malam ya ce wa ashaddu minhu wanda ya fi tsanani ma shine man ya kulu mutumin da zai budu baki ka ji ya ce innal hukuma bi ghairi ma anzala allah ahsanu wato yin hukunci da abin da allah ba shi ya saukar ai hukunci da shi ba ai ya ma fi kyau min al-hukumi bima anzalallah sama da hukunci da abin da Allah ya saukar akwai wanda zaka ga sun ce ai tsarin da ake tafiya yanzu a kansa shi yafi dacewa da mutane shi yafi dacewa da rayuwa waɗancan sun zama outdated tsari wasu irin tsaruka ne wanda kusan sun zama tsofi badiyar ra'ayi wani irin tsari ne na ƙauyawa masu ra'ayin ƙauyenci waɗanda ba su waye ba ba su san abin da ba su da civilization ba su da wayewar zamani ba su da fahimta to in ka ji mutum yana cewa abu shari'a a yi hukunci da alkur'ani a yi abu tsarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ɗaya ne daga cikin gidadawa waɗanda ba san me suke yi ba to kaga wannan maganar to ta fi waccar mamuni ta fi wanda ya ce hukuncin ɗaya ne da na Allah da ba na Allah ba shi wannan kafirci ne tantagariya babu maganan kokonto ko wasa an gane allazi yaqulu dan haka wanda ga zaka daina cewa annasu su mutane la yasluhu lahum al-yawma illa hadhihi al-anzima babu abin da zai gyara rayuwarsu ya inganta ta in ba irin waɗannan tsare-tsare na kafirci ba la yasluhu lahum shar'u shari'a ba ta yi daidai da wannan zamanin ba ba za ta gyara rayuwar mutane ba wa shar'u la yutabiqu hadha zaman ita kanta shari'ar ba ta yi daidai ba ta dace da ainihin wato wannan zamani da muke ciki ba wala yusayirul hadarata ba ta yi daidai da wayewar yau ba ba ta ɗauki salo na wayewa da shiga duniya da sanin ya kamata ba to duk wanda ke faɗin haka wannan kafiri ne ma'ana yace wala budda min musawiyatil alami wa an takuna mahakimul muslimina ka mahakimil alam hadha ashaddu kufran mutum ka daina cewa wala budda min musa yaratul alam babu makawa dole sai an daidaita duniya wa an takuna mahakimul muslimina kuma duka hukunce hukuncen musulmi da kotunansu da guraren yi musu hukunci ga mahakimil alam sai sun zamanto kamar shauran kotuna na duniya da tsare-tsaren duniya da majalisar ɗinkin duniya da final court da wata tsegantaka da dai shauransu haza a shaddu kufra mala yace wannan shine mafi tsarnin kafirci an gane magana da kyau ko abinda kullum muke faɗa muke nanatawa wato za ka yi ta cewa to malam ana ta wannan bayanan amma fa muna rayuwa ne a ƙarƙashin wannan tsare-tsaren kotunanmu in baka ce duka ba za ka ce mafi yawa akan wannan tsarin suke tafiya hukunce-hukuncen da ake yi a cin tara idan ka ainihin wato zalunci wani in an kai ka prison in an kai ka gaban alkali a yi ma hukunci da kaza a yi ma hukunci da kaza duk waɗannan akan waɗannan tsare-tsaren muke tafiya eh gaskiya ne akan su muke tafiya amma tambayar shine kai yanzu da aka yi ma hukunci da irin wannan ka yarda wannan shine hukunci na gaskiya eh baka yarda ba ko ai za ka ji ma galibi ana cewa waɗannan hukunce-hukuncen sai an maimaita su a ina a lahira don ba akan tsari na sunna da ƙur'ani aka yi su ba so malamai abin da suka ce mutumin da ya hukunci da irin waɗannan al'amura ko dai na farko bisa jahilci bai san cewa na Allah ya fi ba sai ya hukunci da waɗancan tsare-tsare wannan ba za ka kafurta shi ba ko kuma a'a ya san cewa hukunce-hukuncen da za a yi na Allah lalle su ne daidai ba shi da jahilci ko miskal zarratin akan haka amma ya zo ya yi hukunci da wannan hukuncin bisa son zuciya to shi ma wannan ba za ka mai ba ba za ka kafirta shi ba domin aƙidarsa zuciyarsa ta ƙudurce masa na Allah shine ne shine daidai shine gaskiya wannan kafirci ne ba daidai ba ne to wannan ƙudurcewarsa cewa na Allah shi ne daidai amma son zuciyarsa ya sa ya aikata hukunci da wancan shi ya tabbatar da shi a matsayin menene musulmi wannan yarda da ya cewa hukuncin Allah din nan shi ne daidai amma jahilci ya sa ya yi hukunci da ba na Allah ba wannan shi ya tabbatar da shi a matsayin me musulmi wannan hukuncin da ya yi saboda ya tsinci kansa a wannan rayuwar a wannan kasar irin abin da aka tashi aka ga ana hukunci da shi kenan ko ba shi da wata gwamnati a hannun shi ko wata fawa a hannun shi ko wani ƙarfi a hannun shi wanda zai iya canja abin da me ake yi amma ya san cewa wannan tsarin ba daidai ba ne kuma ba wai son zuciya ne ya amfani da shi ba a'a ya tsinci kansa ne a halin haka wannan shi tabbatar da shi a matsayin menene musulmi kun gane magana to yana da bambanci da wanda shi kuma ya san hukunci da abin da Allah ya saukar shi ne daidai ya san hukunci da abin da Allah ya saukar shi ne menene eh daidai amma jahilci abin nan son zuciya ko kuma da gangan yana da ƙarfin da zai yi hukunci da abin da Allah ya ci yana da gwamnati a hannun shi na fata ana fahimta yana da tsarin da zai kawo tsarin Allah amma sai bai kawo ba to shikenan sai ya amfani da hukuncin abin da ba Allah ya saukar ba to shi wannan daban da hukuncin wanda bai da wancan tsarin ba to sannan har ilau shi kansa shugaban akwai dawabit kafin ka anta ya kalmar kafirci a kan shi misali yanzu kuna ga shugaban ƙasa yana da iko a tsarin tafiyar da gwamnati ya birkice ya ce din najeriya sai an koma hukunci da alkur'ani kuma ya zauna lafiya da kowa eh ba zai yiwu ba ko to bisa wannan ba zai yiwu din ba da ni da kai muka yarda cewa lallai ba zai yiwu ba to bisa ga wannan uzurin shugaban kasa yana nan a musulmin shi wannan matsalar ita ce abinda 'yan boko haram da khawarijawa suka gagara fahimta suka sauke kowa a layi suka ce su ne kaɗai akan layi kuma suka ce wannan zamani ne da dole ka fita tun da ba za a yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba dole ka bar gari dole ka yi hijira dole ka koma jeji ka je ka tsara rayuwarka akan abin da Qur'ani da sunna suka tsara wannan shine logic din da ya shiga cikin kwakwalansu ina fata kuna fahimta to amma idan da a ce yanzu misali mutumin da yake saudiya yanzu misali mvs muhammad bin salman ko yanzu sai ya ce ya soke hukunci da shari'ar musulunci a mamlakatul arabiyyatu saudiya kai tsaye ya zama kafiri me dalili saboda a gwamnatinsu a tsarinsu dama a haka suka tashi a haka suke tafiya kuna fahimtar maganar da ke ko ko ba wani wanda ya ce kar ai wannan tsarin a wannan kasar ko yana ikirarin shi ba wannan addinin yake bi ba don haka ba za a yi masa wannan tsarin ba ba wani wanda yake da wannan boran a kasar kaf gaba daya to in ya zo ya ce ba za a yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba wannan ya zama kafiri sabanin kasashe da garuruwa da suke da matsalar ba za su iya zartar da wannan hukuncin kuma su zauna lafiya ba yasa kuke ga lokacin Ahmad Sani Riman Bakura da yake kundin tsarin mulkin kasar ya ba da dama ka tsara abin da kaji yayi maka da haka sai kukan kura a lokacin yace shi shari'ar musulunci za a jiharsa kuma a lokacin shugaban kasar lokacin bai sai ya hana shi ba na fata kuna fahimtar magana daga nan sauran jihohi duka suka fara ɗauka suka fara ɗauka ina so ku san cewa duk da matsaloli da suka biyo baya bayan wannan yunkuri na Ahmad Sani Riman Bakura ina so ku san cewa billahi allazi la ilaha illa huwa wannan yunkurin da yayi tasiri domin har yanzu nan akwai abubuwan da wannan shari'a ta kawo wanda har yau an gagara tuge su a kasar nan a wasu jihohi daga cikin jihohin arewacin Najeriya shine ma'anar man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi ka samu dama ana so ka yi abin da addinin ka zai zama ya samu ɗaukaka to ya yi amfani da dama sa Allah ya saka mishi da alkhairi daga baya munafurci da kulumboto da abin nan gusuru tsoma da tsugudidi da kutubidi da kutubalbal duk suka dinga tasowa har sanda aka wargaza wannan lamari kuma a nan ne muka ƙara gane kafircin wasu a ƙasar nan irin 'yan shi'a da suka zo suka dinga wa wannan shari'a din zagon ƙasa kuma suka dinga an maganganu na rashin mutunci ga waɗanda suka kawo wannan shari'a wallahi tallahi duk mutumin da ya ce shari'ar yariman yariman bakura ahmad sani yariman bakura ba shari'ar Allah ba ce billahi allazi la ilaha illa ya zama kafiri haka suka dinga maganganu suka dinga rubuce rubuce suka dinga an kalma ta rashin mutunci ga wannan bawan Allah a wancan lokaci su saboda haka a fahimci abin wato jahilci da son zuciya da rahin samun damar aiwatar da shari'a wannan shi kadai ne ya kubutar da duk musulmin najeriya daga kafirci jama'a ko dai jahilci ko son zuciyar shugabannin ko kuma rashin samun damar aiwatar da wannan to in kaga dama ka ɗauki abubuwa guda biyu bar magana jahilci domin yawanci waɗanda suke shari'ar nan ai ba jahilai bane waɗanda suke alƙalanci nan ba jahilai bane amma waɗannan abubuwa guda biyu su ne suka faru na farko shine son zuciya na biyu kuma shine rahin samun sukunin aiwatar da shari'ar kuma a yi ta ba tare da wani ya ta da bore ya ce shi ba addininsa bane don haka ba za a zartar masa da wannan ba ina fata kuna fahimtar magana kasar ba ta musulmi ne zalla ba da za a zo a kafa wannan shari'a din amma in ba waɗannan abubuwan guda uku ba idan aka cire waɗannan abubuwan guda uku babu dalilin da zai sa ba za a yi shari'a da alkur'ani ko shari'a da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da haka kamar yadda muka faɗa satin da ya wuce har yanzu a ƙasar nan akwai kotunan da suke na shari'a ne zalla har ma ana kiransu shari'a court ko wanda in ka je ana yin wasu abubuwa na shari'ar musulunci yadda musulunci ya ce har ma za ka ga ana karanto nassoshi a ja aya a ja hadisi ko muna da lauyoyi akan wannan shari'a abun nan din shari'a lo din sukan tashi su kawo hujjoji da dalilai wajen kare wanda suka zo karewa domin zaluncin da za a yi masa na fata ana fahimtar magana so abu kaɗan ya rage a ƙarasa a zartar da wannan shari'ar ɗoɗar a irin waɗannan kotuna din kuma kullum mu da'awar mu ta ahlus sunna wal jama'a shine damar da muka samu mu yi amfani da ita kuma mu ci gaba da yunkurin samar da sauran damammakin haka ne ko ba haka ba so don haka wacce muke da ita na aiwatar da shari'a a halin yanzu a rabon gado ne a rikicin aure ne a rikicin haihuwa ne a rikicin kasuwanci a rikicin manoma a rikicin dabbobi duka aitayya ana yi wa mutane hukunce-hukunce da shari'ar Allah a waɗannan abubuwa sauran abubuwa irin idan kai zina a kashe ka idan kana da mata a jefe ka kuma a jefe matar ko da kuma irin idan kai sata a yanke maka menene hannu to wannan kuma a hankali shi ma zai zo liyaqdi Allahu amran kana maf'ula ina so kusan cewa wannan ita ce aƙidar mu kuma wannan shine tunaninmu kuma har kullum muna faɗa mun zo irin wannan gabar wannan shari'a da ba ta cikawa ba ta cika daidai wa daidai yadda Allah ya tabbatar da ita ba da kuma sauran shari'o'i da ake da ba Qur'ani ba ba hadisi ba wannan shari'ar muna nan ranar da duk Allah ya ba mu dama sai mun wance kalar da tsinanniya billahi la ilaha illa huwa an gane magana da ke ko innama kaɗai mu ba mu ɗauki aƙida irin ta khawarijawa ba ba mu da ƙarfin canjawa ba mu da ikon canjawa mu yi zuga mu koma jeje mu ce kowa arne ne mu ne kaɗai musulmi mu ba mu yarda da wannan ba wannan ba aƙidar mu bane amma duk ranar da zama ta samu to ina mai tabbatar muku waɗannan shari'o'in gaba ɗayan su sai mun kwande min ɗinsu mun dawo mun dasa shari'ar Qur'ani da hadisin Annabi Muhammad wannan shine kawai to da wannan ne ya sa muka zama musulmi in ba ka da irin wannan tunanin a ranka ba ka da wannan aƙidar a zuciyarka ba ka yadda da waɗannan maganganu ba fa anta kafirun billahi lazi la ilaha illa huwa wannan tunanin da wannan aƙidar da ka ajiye a ranka cewa shari'ar Allah ita ce gaskiya ita ce adalci kuma duk ranar da dama ta samu za a iya dasa ta a yi aiki da ita shine daidai wannan shi tabbatar da kai a matsayin musulmi kana cire wannan to dama baka aiki da shari'ar shikenan ka fita a musulunci jama'an fahimci magana da kyau ko Allah ya dacar da mu kullum dai muka zo irin wannan gabobi muka yi bayani kuma yana da kyau a dinga rike irin waɗannan bayana domin su ne cikatan aƙidin musulunci din da ake bukata musulmi ya ɗabi'antu da su kuma ya aƙidantu da su don haka malam ya ce amma idan hakama bi ghairi ma anzalallah amma idan mutum ya yi hukunci da abin da ba Allah ne ya saukar da shi ba lihawan fi nafsihi ka gani saboda son zuciyarsa au jahalin bima anzalallahu ko kuma ya jahilci abin da Allah ya saukar wa huwa ya ataqidu amma a cikin zuciyarsa da ya kudurce anna hukumallahi huwal haqqu ka ji maganar da kyau ko cewa lalle hukuncin da Allah ya saukar shine gaskiya wa huwal wajibu kuma shine wajibi a kaina da kan kowa fahaza to kaga wannan mutumin da yake da aƙidar cewa hukuncin Allah shine gaskiya amma jahilci ko son zuciya yasa yake hukunci da ba abin da Allah ya saukar ba fa ala kabiratun min kaba'irud dhunubi wannan ya aikata kabira ne daga cikin manyan zunubai kun gane magana bai kafirta ba me dalili saboda aqidarsa shine ayi shari'ar Allah ko aqidarsa shine shari'ar musulunci ita ce gaskiya shari'ar qur'ani ita ce gaskiya shari'ar manzan Allah ita ce daidai waɗannan duk shari'un banza ne ya yadda da wannan a ransa to ko da bai yi ba wannan yardar tasa ita ne ta tabbatar da shi a matsayin musulmi jama'a kuna fahimtar Allah shi ne gaskiya fa huwal wajibu kuma shi ne wajibi a kaina da kanka da kan duk wani musulmi fa haza fa'ala kabiratun min kaba'irudh dhunubi wannan hukuncin sa hukuncin wanda ya aikata kabira daga cikin manya-manyan kaba'ira na zunubai ina fata an fahimta bai kafurta ba an gane wa ata azimatan min azaimil ithmi kuma ya zo da babba daga cikin manya-manyan manya-manyan zunubai wanda mutum yake iya aikatawa wa zalika kufrun duna kufrin wannan kuma shine malaman aqida da tauhidi suke kiransa kafirci bayan kafirci wato kafircin da bai kai ya fitar da mutum daga da'irar musulunci ba kuma irin waɗannan kafircin akwai su da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yace al-ahadul ladhi bainana wa bainahum as-salatu alƙawari da ya rage tsakaninmu da arna wanda ya sa su suka zama arna mu muka zama musulmi as-salatu ita ce sallah faman tarakaha wanda ya bar sallah faqad kafara ya zama kafiri yanzu wannan ana nufin mutumin da ya bar sallah ya fita a musulunci gaba daya bai fita a musulunci gaba daya ba abin da zai sa ya fita a musulunci gaba daya shine ya ce sallah ba ta daga cikin abin da Allah ya aiko a yi sallah ba shari'ar Allah bane ba musulunci bane kana faɗin wannan ka zama kafiri amma idan ka yadda sallah ɗaya ne daga cikin shari'o'in Allah amma za ka yi azahar wata ran ba za ka yi la'asar ba za ka yi magariba wata ran ba za ka yi isha ba za ka yi asuba wata ran ba za a yi azahar da kai ba a'a wata ran a yi azahar da kai a jam'i wata ran ba a yi la'asar da kai ba ka nan wata ran kana ji ma za a yi sallar har a fito a masallacin baka shiga ba to ka aikata kaba'ira daga cikin manya-manyan kaba'irai amma har yanzu kana nan a matsayin musulmi kun gane magana da kyau ku ka aikata kaba'ira daga cikin kaba'irai amma har yanzu kana nan a matsayin musulmi amma in ka buɗu baki ka ce sallah ba ta cikin shari'ar Allah ba ta cikin doka shirman banza ne dungura ne ake yi ko to shikenan wannan ya fitar da kai a musulunci kuma yasa akwai bambanci tsakanin wanda ya inkarin shari'ar Allah da kuma wanda ya yadda da ita amma shaidanci yasa baya aikata ta kun gane magana da kyau ko kaga yanzu mun yadda da alkur'ani shine distora shine kundin tsarin mulkin musulmi amma ba ma hukunci da shi to yardar da muka ita ta tabbatar da mu menene musulmai rashin aiki da shi kuma wannan fasikanci ne kuma shi kuma laifinsa yana da alaka da yanayi da mutane suka tsinci kai a ciki in jahilci ne laifinsu daban in son zuciya ne laifinsu daban in kuma ba jahilci ba son zuciya kawai ba su samu damar yin aiki da shari'ar ba ne da ƙur'anin ba ne to hima kuma laifinsa daban ina jin da ko ibnu da idi ne kai ya kamata ka fahimci ina aka dosa Allah ya sa mu dace duk da cewa babban malami ne Allah ya masa rahama ibnu da al-Eid eh to amma mukan kawo shi tun da sunan ya yi kama da abin da bahaushe yake cewa in mutum baya fahimta ya ce dakiki ne ko amma sunan babban malami ne Allah ya haɗa mu da shi a aljanna qala ali ibn abi talhata ali dan baban talhatu yace qala ibn abbas dan abbas Allah ya masa rahama yace man jahada ma anzala Allah wanda ya jayayya da abin da Allah ya saukar yace shi bai yadda da sallah ba bai yadda da azumi ba bai yadda da hajji ba bai yadda da zakka ba bai yadda da duk wani abu da Allah ko annabi ya ce kuma ya tabbata Allah ya faɗa ko annabi sai ka ce baka yadda ba Abdullahi dan Abbas ya ce faɗa kafara wannan ya zama kafiri jama'a kun fahimci magana wa man aqarra bihi amma wanda ya tabbatar da sallah yace sallah gaskiya ne azumi gaskiya ne aikin hajji gaskiya ne biyayyar iyaye gaskiya ne kyautatawa mata gaskiya ne duka shari'o'in Allah shari'a da alkur'ani ita ce gaskiya ya ce di ya yarda amma kuma sai a cikin ayyukansa yana samun matsala baya aiwatar da haka wanda ya samu haka walam ya hakun bai yi hukunci da abin da ya da hidin ba fa huwa zalimun fasiqun abdullahi dan abbas ya ce wannan azzalimi ne wannan menene fasiki ne yasa za ku ga ayoyin da suka yi magana akan wa man lam yahkum bima anzalallah suka zo da waɗannan sigogin guda uku aya ta farko ta ce wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun to wannan kana anta ya ta akan wanda bai yarda a yi shari'a da menene ba da alkur'ani ba sauran biyun wannan ta ce wa man lam yahkum bima anzalna fa ulaika humul fasiquna wa man lam yahkum bima anzalna fa ulaika humuz zalimuna wannan kuma kana dora su akan wanda ya yarda ai shari'a da alqur'ani amma ko dai jahilci ko son zuciya ko kuma rashin samun damar aiwatar da haka a kasar su ya hana shi aiki da wannan jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku saboda haka duk ranar da ka ji wani malami ya ja aya wa man lam yahkum bima anzalna hika ce tabbas an taɓa mana darasi akan cewa fa ba ana nufin mutum ya zama kafiri gaba ɗaya ba amma wanda ya jayayya da cewa shari'ar Allah ba ita ce shari'a ba shine ya zama kafiri amma iri na irin ka irinsa irin mu wanda mun yarda ai shari'a da Qur'ani amma ba mu samu dama ba ko son zuciyar mu ko jahilcin mu ya sabbabar mana da rashin shari'a da Qur'anin muna nan a matsayin musulmi jama'a don Allah irin waɗannan bayanan bai kamata musulmi ya fahimce su ba eh saboda in ba haka ba sai kai ta zauke buhunhunan kaulasan akan mutane kuma inda bai cancanta a sauke ba kai ta rabawa mutane suna ya ishe mu kana ungudai ko ba haka bane ba Allah ya sauwaƙe qala ibn al-qayyim rahimahullah al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya Allah ya masa rahama fi madarijus salikina a cikin littafin sa madarijus salikina baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akan wannan ayar kadai yayi littafin girman sa ya kai kusan riyadus salihina yaje ya faɗa a cikin mujalladi na ɗaya shafi na 335 zuwa shafi na 336 yace wa hadha ta'wilu ibn abbas wa ammatu sahabati fi qawlihi ta'ala wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun ka gani yace wannan ita ce fassarar Abdullahi dan Abbas an gane magana da kyau ko idan aka ce ta'awili a larabci ko a shari'a ba ana nufin kamar yadda bahaushe ke cewa kaiwa na akwai ta'awili a'a ba shi ta'awili wato cikakki yana da ma'ana mai kyau yana da ma'ana mara kyau akwai ta'awili bi ma'ana inhiraful ayat wato kawar da ayoyi da hadisai ba akan yadda Allah ya sauke su ko manzan Allah ya faɗe su ba to wannan ta'awilun ne mazmumu ta'awili ne abin zargi amma ta'awili wanda yake ba abin zargi ba shine ta'awili wanda Allah da annabi suka yadda da shi kuma haka ake nufi kuma haka ake bukata shine Allah yake cewa fa amman ladina fi qulubihim zaygun فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله سيتي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب Allah ya ce fa amma alladhina fi qulubihim zaygun amma wanda suke da karkata a cikin zukatansu fa yattabi'una ma tashabaha minhu sai su dinga bin abin da yake da rikita rikita cikin Qur'ani abin da ma'anarsa bata fito karara ba suna so dole sai sun gane me ma'anar shi kuma Allah ya boye ma'anar na fata ana fahimtar magana ma ta sha ba minhu dan me sai Allah ya ce ibtigha al fitna dan neman fitina a cikin addini wa ibtigha a ta'wilihi dan neman hakikanin fassararsa sai Allah ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah ba wanda ya san hakikanin fassararsa sewa to yanzu kaga in ka ɗauki ta'awili da ma'ana mazmuma kadai yanzu Allah kenan yana ta'awili don haka yana yin abin zargi kenan na fata kuna fahimtar magana so don haka in ka ji an ce ta'awili to ka tsaya kai tsam in ba ku manta ba cikin karatuttukan mu na al-aqidatu tahawiyya da kuma karatuttukan lum'atul i'tiqadi sharhin Sheikh Uthaymeen na fata an fahimta na Ibn Rajab al-Hanbali ku je za ku ga babi malam Uthaymeen yayi musamman akan ta'awili kuma ya ta bayani a kansa ina fata ana fahimtar magana so saboda haka abinda malam yake nufi a nan wato wannan shine fassarar da Abdullahi dan Abbas ya bawa wannan aya ta wa mallam ya hakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna cewa duk mutumin da ya kudirce cewa ba a aiki da shari'ar Allah ko shari'ar Allah ba abin yayi bane ba, ba yanzu yayin ta ya wuce ba ita ta dace da al'umma ba to wannan ya zama kafiri amma wanda ya yarda a yi shari'a da ita sai dai son zuciyarsa da kuma jahilcinsa da rashin samun damar aiwatar da ita ya hana shi ya aiwatar da ita wannan yana nan a matsayin menene qala ibn abbasin abdullahi dan abbas yace laysa bi kufrin yanqulu anil milla ba kafirci ne da yake fitar da mutum daga ina ba daga tafarki ba bal idza fa'alahu a'a idan ai ya aikata hi fa huwa bihi kufrun kuma ya kafirce wa abun walaisa kaman kafara billahi wal yawmil akhir wato ba yana daidai da wanda ya kafirce wa Allah da ranar mai ba da ranar karshe ba wato ya aikata shi ya yadda amma ya bujirce wa aiki da shi ina fata an fahimta wannan shi ya kawo mu karshen annaqidur rabi'u wato abin da ke warware kalmar shahada na nawa na hudu kai tsaye kuma sati mai zuwa za mu tashi annaqidul khamis abin da yake warware kalmar shahada na nawa na biyar sannan sai mu ci gaba da littafin mu ko mu mu da muke magana akan a shirka da ma'anoninta da kuma yadda ake kubuce mata idan ba ku manta ba satin da ya wuce mun yi magana akan wato abubuwan da suke su ne manya-manya wajen wato shiga cikin shirka in ba ku manta ba mun ce akwai ashirkul asghar akwai ashirkul akbar sannan akwai annifaqul asghar akwai annifaqul akbar sannan akwai ne to aka ji matsalar ku abubuwa guda uku ne الشرك الأصغر ده الشرك الأكبر النفاق الأصغر ده النفاق الأكبر سيمن ندم ده غنغن كده فردم الكفر الأكبر ده الكفر الأصغر جزاكم الله خيرا na fata ana fahimtar magana to wani zai ce to ai da shirka da kafirci duk abu ɗaya ne eh gaskiya ne ɗaya ne amma dan me yasa Allah ya ce lam yakun alladhina kafaru min ahli kitabi sai ya ce ne wal mushrikina me yasa Allah ya rarrabe tsakanin mushrikai da kafirai saboda kowanne akwai yadda ya bi kafircewa Allah hanyar da kafiri ya kafircewa Allah daban da hanyar da mushriki ya bi shirka daban kafirci daban wato bainahuma abun nan khususun wa umumun mutlaq ko baina kuma umumun wa khususun mutlaq wato akwai abin da ya game su akwai kuma abin da ya ne ya rarrabe su jama'a kuna fahimtar magana da ke ku Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to sai malam yace amma ta'rifu shirkil akbar amma idan aka zo za a yi magana akan mecece ake nufi da ashirkul maza ashirkul akbar malam ya ce ma'anarsa shine an ya takhidha al-abdu lillahi niddan mutum ya riki wani a matsayin kishiyar waye Allah yusawwihi bihi yana daidaita matsayinsu da waye da Allah duk wanda ka rika ka bashi matsayi ɗaya da Allah to ka mai da shi Allah don haka ka kafurta jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko fi rububiyyatihi ko dai ka ce irin aikin da yake daidai yake da irin aikin Allah ko kuma ka ce ai tare da Allah suke aiwatar da ayyukansu to wannan an samu matsala au uluhiyyatihi ko kuma ka ce yadda Allah yake Allah abun bauta haka shi ma ana iya bauta mishi duka ɓangarorin nan guda biyu in ka ce aikin da Allah yake misali ruwan sama sai ka ce shi ma yana iya ruwan sama kaga ka hada shi da Allah wajen aiki ko to ka kafirta ko kuma ka ce yadda ake yi wa Allah sallah shi ma ana yi masa me sallah ko wata daga cikin ibada to anan ka kafirce wa Allah tunda ka hada shi da Allah a wajen menene a wajen menene bauta ina fata ana fahimta au asma'ihi wa sifatihi ko kuma ka daidaita shi da Allah a sunayensa da menene da sufofinsa ka ce yadda Allah yake arrahamanu shi ma wannan haka yake almene ne arrahman to daga ka faɗa haka ka kafurci yadda Allah yake al'azizu mabuwayi shi ma al'azizu ne kana faɗin wannan ka kafurci jama'a kun fahimci magana da ke ko so wannan kenan don haka shine ma'anan alkufuru al'akbar babban kafurci jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko ko a shirkul akbar babbar shirka amma hukumuhu amma idan ka tambaye mu menene hukuncin shirka ko kafirci shimali ya ce fa inna shirka huwa a'zamu dhanbin usiya Allahu bihi ita shirka ita ce zunubi mafi girma da aka saba wa Allah da ita a doron ƙasa babu zunubin da aka aka saba wa Allah da shi a doron ƙasa da ya kai menene shirka fa huwa akbarul kaba'iri dan haka wannan shirka ta fi kowace laifi girma wa a'zamu zulmi kuma ta fi kowanne irin zalunci girma wajen zalunci li'anna shirka sarfu khalisu haqqillahi ta'ala domin abin da ake nufi da shirka shine juyar da tacaccen haƙƙin Allah sai ka juyar da shi kuma zuwa ga wani haƙƙin Allah ne zalla tsagwaran haƙƙin Allah sai ka ɗauke shi kuma ka jingina wa wani daban kun fahimci magana da kyau ko saboda haka akan wannan mutum ya zama kafiri wa huwa ibadatu li ghairihi shine kai ibada ga wani Allah ibadar da Allah ake yi wa aw wasfi ahadin min khalqihi bi shay'in min sifatihi allati ikhtassa biha ko kuma ka siffanta shi da wata siffa daga cikin siffofin da Allah ne kadai yake banta da wannan siffar misali wannan ne mai cewa idan ka tashi kai magana kana a kananka ko ka tsina zaman bagadaza baya hana ya ji ka ya ganka ko a ina dan Allah wannan sufar Allah ce ko ba sufar Allah ba ce sai ka jingina ta zuwa ga wani shikenan ka kafurta sai dai fa idan jahilci ya sa ka aikata haka baka san haka abin yake ba sai aka ma tambaye ka ce oh wato haka abin yake to Allah ya fi mana to shikenan amma matukar ka san wannan haƙƙin ba a jingina wa kowa sai Allah kuma ka jingina wa wani shikenan matsala ta faru jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko qala ta'ala Allah yace inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma a cikin suratul luqman aya ta 13 walidhalika rattaba shar'u alaihi آثارا وعقوبات عظيمة أهمها wannan dalilin ya sa shari'a ta tsara wasu manya-manyan zunubai da manya-manyan ukubobi ga wanda ya aikata shirka mafi girma da muhimmanci wanda ya kamata mu sani su ne na farko annallaha la ya gafiruhu daga cikin bala'in shirka shine Allah baya ne baya gafarta ta ba zunubin da Allah baya yafewa sai kwaya ɗaya ita ce menene shirka komai ka aikata akwai possibility Allah ya yafe ma akwai yiwuwar ka shiga aljanna a gobe kiyama Allah ya kankare amma ban da shirka in dai ka tafi da ita to da kai da aljanna fau fau ko mu ce ata fau fau fau ba kai babu ita har abadan abidina kun rabu amma duk abin da ka je da hi na laifi Allah in ya ga dama zai yafe ba kuma ya saka a aljanna Allah ka tsare mu daga shirka jama'a Allah ka tsare mu daga shirka to shine yake cewa inna Allah la yaghfiruhu idza mata sahibuhu idan mai ita ya mutu shikenan wa lam yatub minhu bai tuba ba kama qala ta'ala kama yanda Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u suratul nisa aya ta 48 ina fata an fahimta sannan abu na biyu daga cikin matsalar shirka anna sahibahu kharijun min millatil islam duk mutumin da yake aikata shirka to yana wajen musulunci ne ba yana cikin musulunci bane ba kaga wanda baya sallah yana cikin musulunci har yanzu kaga wanda ya samu dukiya bai je aikin hajji ba yana cikin musulunci har yanzu tunda dai ba inkarin aikin hajjin yayi ba ina so ku dinga bambancewa kaga wanda ramadan ya zo ya dinga dirkar abinci ya ƙiye azumi yana nan a cikin musulunci har yanzu tunda ba cewa yayi babu azumi a musulunci ba ina fata an fahimta shi yasa ma saboda ya yarda azumi shari'ar Allah ne shi yasa ma yake cin abincin a ne a ɓoye baya so a ganshi saboda ya san wannan abin da yake laifi ne kaga ya yarda azumi shari'ar Allah ne ko wannan ke tabbatar da shi a musulunci jama'a kun fahimci maganar da ke ko amma fa ina ƙara jan hankali na da naku kada fa wannan maganganun su sa wallahi ka ji cewa to a to shikenan a karama kalla wallahi ba wani to wallahi za ka yi to a wutar jahannama ka yi hankali na fata na fahimta don mutane sai kana kokarin nuna musu wani abu. kai Allah ka Allah ka jikan mu ka- kai mana rahama kai kana kokarin dora mutum akan abu sai kuma yayi maka wata fahimta kuma daban sai ya doro akan wani layi da kai baka ma san ya doro ba to karka kuskura wannan tunanin ya baka lasisi na cewa ai tun da ko me muka aikata za mu iya shiga aljanna shirka ce kadai ba za mu mutu da ita mu tafi aljanna ba a shikenan aka rama kalla a wallahi ba shikenan ba akwai matsala zunubi komai kankanta shi jama'a wallahi ka tsorata da shi shi umcin zunubi yana da matsala yana da matsala ta inda za ka gana haka dan Allah dan an ce idan ka aikata kaza za ka shiga wuta amma ba za ka dawo ba kai kana munna kana ganin aito wannan ba matsala to abin a nan duniya annabi dai ya ce wutan lahira to ta duniya ɗaya ce daga cikin saba'in ɗin ta ina to da Allah ɗan tsoma yatsan ka ya sakon goma sha biyar yatsa kuma kaɗai za ka saka kar ka saka yatsun duka kar ka sa hannun balantana ka shiga gaba ɗayanka sakon ɗaya ma ta gasa ka na wannan sakon ɗayan oke ba za ka iya haƙuri akan haka ba to ya ka iya ji a jikinka za ka iya haƙurin shiga wuta kai awanni ko shekaru dubunnai ko ɗaruruwa ko miliyoyi wanda in ka shiga ba ka tunanin ranar fita kuma kwanakin lahira ba kamar kwanakin ina ba ne na duniya ba wa kana yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu dan haka kada mu rudu da maganganun cewa ai shirka ce kadai ba a gafartawa wannan ya baka lasisin sakewa ayyukan zunubai da sabo liman ya sha su kansu zunuban da aka ce za a yafe Allah ya ce liman ya sha'u ne sai ya ga dama in ya ga dama ba zai yafe ba dan ba kai zaka tilasta shi ba ko zaka menene matsa masa cewa ya yafe ma Allah ya shirye da mu a don haka lalle Allah baya gafarta shi anna sahibahu kharijun min al-millati al-islam halalud dami wal mali jininsa ya halatta ma'ana ya halatta a kashe shi dukiyarsa ta halatta ya kamata ya halatta a ɗebe ta gan- ganima qala Allah ta'ala Allah yace fa idan salakal ashhurul hurum idan watanni masu alfarma suka fita faqtul mushrikina haythu wajadtumuhum ku kashe arna duk inda kuka gansu wa wa khuduhum wahsuruhum ku rike su kuma ku menene ku killace su an gane ku yanzu wannan sai ya nuna wato su mushrikai da suka fita a musulunci Allah ya ce in dai watan alfarma wannan ana magana ne da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da kafirai suke yakarsu su Allah ya ba su dama su mai da martani amma kan su mai da martani a watanni masu menene alfarma daga cikin waɗannan watannin akwai wannan da muke ciki almuharram akwai kuma rajab to bari in tsaya anan sai wanne kuma sai zulqa'ada sai zulhijja ko zulhajji ko to waɗannan su ne al ashhurul hurum watanni masu alfarma ina fata ana fahimtar magana da Allah yake cewa inna inna iddatash shuhuri inda Allah ithna ashara shahran fi kitabillah sai ce minha arba'atun hurum yawma khalaqa samawati wal ardi minha arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum lalle kididdigar watanni a gurin Allah su goma sha biyu ne tun ranar da Allah ya halitta sammai da kasai daga cikinsu akwai hudu masu alfarma shine al-muharram zulqa'ada zulhijja sannan sai rajab a gefen su thalathun mutawaliyat guda uku suna jere da juna da haka daga yanzu nan daga ainihin wato al-muharram zulhijja da muka fita har menene zulmenene da muka bari zulqa'ada da muka bari har yanzu muna menene al-muharram ko to har yanzu muna cikin ashhurul hurum to muna fita kuma ba za mu sake shiga ashhurul hurum ko shaharul lahil harami ba sai mun shiga rajabu rajabul khairi wanda hausawa suke ce masa watan azumin tsofaffi dan hausawa ne suke faɗa ba annabi ne ya faɗa ba jama'a eh yasa nace hausawa na ga san wani bai fahimce ni ba to abin da yasa nace hausawa annabi bai ce ga azumin watan tsofaffi ba su tsofaffi cewa aka idan mutum ya tsofa ba zai iya azumi ba ma an yafe masa in yana da halin ciyarwa ya ciyar in ba shi da halin ciyarwa da ciyarwar da azumin duk an yafe ma tun da tun yana rayu ba ya ta yi ba to yanzu sai karfi ya kare amma sai ka ce wai baba ga naku ka cutu baba billahi allazi la ilaha illa huwa kuma Allah zai kama ka wai baba ga naku oh Allah ya sauwaje to shine abu na uku annallaha ta'ala la yaqbalu min al-mushriki amalan duk aikin da mushriki yayi daga cikin batsalar shirka shine duk aikin da kai Allah ba zai karba ba yasa duk abin da aka ce ma shirka ne ka nisance shi zuwa gidajen bokaye zuwa gidajen abin da yasa wallahi ko kun san yanzu haka galibin rayuwar mutane akan bokaye take gudana yan kasuwa gurin bokaye ma'aikatan gwamnati gurin bokaye yan siyasa gurin bokaye yan bol gurin bokaye bol ma wai abin banza amma wai mutum ya tafi gurin boka a kanta dama fa can yana kan matsala kuma ya sake an taya kansa matsalar tafi wacce yake ci irin far kasuwa gurin bokaye masu neman aiki gurin bokaye mata gurin bokaye ƴaƴa gurin bokaye yaran 'yan siyasa su tafi gurin bokaye don su shawo kan hankalin manyansu abin fa da yake faruwa kenan kowa ya yarda wai zai samu biyan bukata ne idan ya je gurin wani boka ya kalmaso masa kan ka ji abubuwan takaici suna faruwa da mutane saboda zuwa guraren bokaye akan al'amuran duniya mace ta je wani ya zina da ita don kawai tana da bukatar wani abu yaro kaga ana luwaɗi da shi malam saboda ya samu abin duniya gidajen bokaye yan siyasan nan malam ka ji kana ganin mutum da mutunci billahi lazi sai kaga wani ya zo wata yana ma bayani cewa ne a yana da bokaye a Nijar ai jama'a haka ne ko ba haka ba ai yana da wasu ma'aikata a Nijar kuma kun san wani abin hatsari ko kun san yanzu bokancin na yanzu tsabar jahilci da rashin kulawar mutane da addini ya kai yanzu har tallata su ake a gidajen talabijin yanzu galibin waɗanda ake tallansu suna sai da magunguna a irin tashoshin arewa 24 a irin tashoshin tauraruwa tv a irin tashoshin ku gafarce ne tauraruwa gaskiya muke faɗa na fata ana fahimtar magana wallahi tallahi da yawancinsu menene mushrikai ne bokaye ne yasa kwanan na samu wasu daga cikin malamanmu na sunna na ce musu muna so albani tv su zo su yi documentation su ɗauki gidajenku da kuke sai da magunguna na sunnar manzan Allah na gaskiya ku biya a dinga tallatawa saboda na ga bokaye kaso su tana ci a gidajen waɗannan talabijin da na ambata jama'a to gara mu binne su da na sunna na samu malam abakar sadi pharmacy na bashi wannan shawara na samu malam musa a malam musa bin khalid na bashi wannan shawara Allah ya saka malam Muhammad Wali Dr. Muhammad Wali duk na bada wannan shawara cewa su tallata gidajen magungunan su na sunna saboda abin na waɗancan na bokayen saboda su mutanen da kuke ganin su ba sa bambanta tsakanin boka fa da malam saboda jahilci ya kai mana inda ya kai mana saboda haka daga an ji wani malam bilhaki an ji wani malam wane ne ga shi na zaka ji sunayen malaman kai daga ji ka san akwai akwai abin tambaya a nan za ka kan cewa akwai damuwa to daga ya ji shi ana samun waraka dama matsala ta ishe shi babu ruwansa da cewa wannan tsarin na bokaye ne ko na sun kawai sai ya tafi ya kai kanshi to shi yasa dole ne mu dinga faɗakar da mutanenmu to irin waɗannan shirkoki da matsaloli ga sunan burjik a cikin al'amuran mutanenmu sai dai addu'a kuma sai karantarwa Allah ya ba mu ikon karantarwa kuma Allah ya ba mu ikon fahimta don haka Allah ba zai karɓi aikin mushriki ba wa ma amilahu min a amalin abin da ya aikata kuma na aiki min a amalin sabiqa daga cikin ayyuka wa ma amalahu min a'malin sabiqa min a'malin sabiqa ayyukan da ya aikata kuma daga cikin ayyukan da suka gabata ta kunu haba'an mansura za su zamanto kura abin mai abin watsarwa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da mushrikai yace wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura za mu tumfari abin da suka aikata na aiki mu watsar da shi ya zama kura abin watsarwa sannan ya ƙara faɗa a cikin suratul zumar yace la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasirin idan kai shirka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba kai ba ko ma waye to za mu rusa aikin sa kuma zai zamanto cikin wanda suka yi asarar duniya da lahira Allah ya tsare ni da ridan ya harumu an yi tazau abu na gaba kenan wanda akan sa wala Allah za mu tsaya ya harumu abu na hudu ya harumu an ya tazawwajal mushriku bi muslima haramun ne mushriki ya auri menene musulma mushriki ka ɗauki yarka ka bashi wannan haramun ne kama ya harumu an ya tazawwajal muslimu mushrika kamar yadda haramun ne kuma me musulmi ya auri menene mushrika to ku lura a nan gurin wani zai ce a to malam ba an ce ya halatta a auri ahalul kitabi ba e kai ma ka ce ahalul kitabi akwai bambanci tsakanin ahalul kitabi da menene da mushrikai jama'a kun fahimci magana yanzu ka yadda cewa akwai abin da ya hada su amma akwai abin da ya raba su yanzu ya halatta ka auri ahalul kitabi jama'a haka dai ko ba haka ba amma bai halatta ka auri menene ba mushrika domin su ahalul kitabi su ma suna ikirarin suna da littafi daga ina daga sama don haka akwai abin da ya haɗa mu da su mu ma muna mun tabbatar da cewa Allah ya sauke mana Qur'ani su ma Allah ya sauke musu menene littafi injila wannan shi ya haɗa mu har musulunci ya ba mu damar auren su jama'a kuna fahimta amma mushriki ina yake da littafi daga sama dan banza ko ba haka bane ba shi da komai gumaka yake bautawa hayaniyar banza kawai yake ba shi ma da wata mafaka ko misalar zartin dan haka Allah ya ce su kan ata fau fau fau babu aure tsakanin ka da su dan haka akwai hukunce hukuncen da ke gudana akan ahlul bait abin nan ahlul kitabi wanda zai iya hada ka da mu'amala da su ta wasu bangarori akwai abubuwan kuma da ba zai hada ka da mushrikai ba tare da cewa dukkan su in ka hada su dukkan su menene kafirai ne gaba daya amma wancan mushriki ne wannan kuma a ahlul kitabi ne yahudu ne ko nasara ne jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko Allah ya faɗa mana cikin suratul baqara yace wala tankihul mushrikati hatta yu'minna kar ku yadda ku auri mushrikar mace har sai ta yi imani sai ta yadda da Allah ta kaɗe ta Allah tukunna sai Allah yace wala amatun mu'minatun wallahi ku auri baiwa wanda ba ta da gata in dai mumina ce khairun ya fi alheri min mushrikatin sama da ku auri mushrika Allah ya ce walau a'jabatkum ko da kyanta da tsarinta ya burge ku Allah bai da wannan auren ba na jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku sai sake cewa wala tunkihul mushrikina ku kuma matan kar ku auri maza ne mushrikai hatta yu'minu har sai su maza mushrikan sun yi ne imani sai Allah ya ce wala abdun mu'minun wallahi ku samu bawa wanda ba shi da gata bawa amma mumini ku aura khairun ya fi muku alheri min mushrikin sama da wani mushrikin banza walau a ajabakum ko da kuwa kyawunsa da tsarinsa da dukiyarsa da yanayinsa da tarbiyyarsa da hankalinsa ya burge ku kun ji cewa wannan mutumin kirki ne a mu'amala da ɗabi'u Allah ya ce ban yadda ai wannan auren ba jama'a kun fahimci magana da kyau ko saboda haka daga cikin hukunce hukuncen mushrikai shine ba a auren su in ya mutu ba a masa sallah ba a kai shi makabartar musulmi da haka ku guji shirka wannan shine gaba ta hudu daga cikin gabobi na matsalar shirka da bala'inta insha Allah ta'ala sati mai zuwa zamu tashi idan matal mushriku fala yughsal idan mushriki ya mutu ba a mar wanka jama'a wanka mai sunan wanka yasa za mu zo mu ji aliyu dan abi talib lokacin da babansa ya rasu na fata an fahimta aliyu dan abi talib lokacin da babansa ya rasu ya zo ya gaya manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka je ka binne shi aka ce shi kadai ya saba shi a wuya ya fita jeji da shi ya je ya tona rami ya binne shi ba sallah ba salati babu addu'a ba komai saboda me shirka mushriki ne amma fa wan baban annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma za a yi jama'a kun fahimci magana da kyau ko wannan magana yan shi'a ba sa so a faɗe ta amma haka take fa dan me wai za a ce baban Ali dan Abi Talib ya mutu mushriki to ya Allah ya kaddara haka ya zaka yi jama'a haka dai ko ba haka ba ba yadda zaka yi kaddara ta riga fata saboda haka shirka bala'i ce masifa ce in Allah da sati mai zuwa za mu ji bayani dangane da hukuncin yi wa mushriki sallah ko yi masa addu'a ko yi masa kaza wa ma kana tigifaru ibrahima li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna ibrahima la'awahun halim Allah ya datar da mu don haka kamar yadda na faɗa muku a albani tv suna saka wannan ta'alim duk ranar litinin daga karfe a biyar ina jin zuwa shida na yamma sannan suna maimaita shi a karfe biyu zuwa uku na dare sannan suna maimaita shi a na daren litinin kenan suna maimaita shi kuma karfe tara zuwa goma na safiyar ranar mai talata na fata an fahimta sannan ran juma'a mai zuwa za su fara sa hutubar mu ta wannan juma'a a da misalin karfe bakwai zuwa bakwai da rabi na me na na na yamma na yamma na yamma wato bayan sallar magariba kafin a shiga menene isha so don haka za su fara saka ta sannan ka kirga awa takwas bayan wannan lokaci za su ƙara maimaita ka sake kirga awa takwas bayan wannan lokaci zuwa wahe gari da safe kenan za su ƙara menene maimaita ta insha Allahu ta'ala kuma wanda ya biya mana wannan Allah ya saka mishi da alkhairi ya biya ne na shekara guda da haka yanzu za a ci gaba da shekara guda za a ana nuna wannan littafi sannan kuma shekara guda za a ana nuna waɗannan hutubobi da haka muna addu'a wanda ya biya na farko dai Allah ya saka mishi da alheri Allah ya biya shi da aljanna Allah ya ƙara da yaukaka arzikinsa ubangiji ya buɗa masa duniyarsa da lahirarsa in yana da wata matsala a duniyan nan ko a lahira Allah ya yi masa wannan matsalar sannan muna addu'a yadda ya biya in har shi zai sake biya ubangiji ya ƙara buɗa masa kafin shekara ta ƙare ya ƙara biya mana ko to Allah ya sa mu dace YouTube channel na Albani TV sunansa Albani TV Zaria ko ko ba shi bane ka nuna mu albani tv zariya ko ma'ana ga yadda yan abunan albaniy shine albani din karka sa ni kawai sai ka sa y a gaba an gane ko yauwa tv zariya zariyan kuma ba na y ba na a ne zariya zari'a kenan da hausa yauwa ina fata an fahimta shine ci abin youtube channel wanda idan misali ma baka gida ko a gindin talabijin zaka iya kamawa akan wayarka domin kallon waɗannan abubuwa ya fi wannan tiktok ɗin da kuke ta kalla na hayaniyar banza dofi Allah ya sa mu dace da ba za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa da ni da ku wanda muka yi kuskure ko tuntuman harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fe mana a hada kuma inda na babu tambaya aiko to bari a kira sallah sai a yi tambaya